أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الموجودات أكمل الكمل أتقل أتقيائي أقرب الممكنات إلى الله سرا وجهرا أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أصدقي وأبلغي وأزلقي وأتمي وأبيني وأودهي وأشرهي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa jama'ar musulmi da ku da muke tare da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai da wadda muke tare da ku ta social media a daidai wannan lokaci kowannenmu da sunansa da darajojin da Allah ya yi mar ina gaishe mu cikin gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu tare da farawa da godiya ubangiji wadda ya jawo numfashinmu muka shigo wannan la'asariya ta asabat kuma la'asariya ta takwas fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la'asariya ta takwas a cikin watan tara musulunci ramadana daidai sadda hijira na jagoran bayi alaihi salatu wasalamu lissafin ke cika shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo za mu ɗora daga yadda Allah ya ƙaddara jiya muka tsaya a cikin wannan aiki mai wahala aikin da halitta fararre zai yi magana da maganan ubangijin da bai da farko bai da ƙarshe subhanahu wa ta'ala muna roƙo ubangiji Allah ya fahimtar da mu wannan saƙon bisa daidai muna roƙo ya ba mu aron dama da zarafi mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai muna roƙo Allah ya wa bayin nasa muwafaƙa su fahimci saƙon a bisa daidai muna kuma roƙo da mu da muke isarwa da ku da muke isar muku ubangiji Allah ya samu a jannatal firdausi biljiwara bisa yi sadati alaihi salatu wassalam amin fa'amin sun ma'amin ya ilahal alami jiya alarama mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da goma sha biyu kuma mun fassara yau kuma za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da goma sha uku bismillah karamakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allahu akbar walillahi alhamdu kafin mu je ga fassara muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ɗazun nan shehu malam fatu daga shehun mushak aliyu tsafi rahimahullahu yake isar mini cewa ubangiji ya kuma jarabtanmu da rasa ɗaya daga cikin dattijanmu mata wadda kuma mahaifiya take wa malam muhammadu sanusi wadda kuma bara shi ne ya saya mana wannan amplifier nan da Allah ya kaddara muke amfani da shi ta hannun shi shewa malam fatihu Allah kuma mana roƙo ya yafe mata Allah ya ji kan wannan dattijuwa shi kuma malam muhammadu sunusi da sauran wadda duk mutuwan ya taɓa muna mustaziya a madadin wannan zawiya Allah ya ba su haƙuri sannan kuma yake sake gaya mun akwai malam ali babake shi kuma ya samu waƙi'a wasu sun kashe shi yanzu zancen da ake bayi duniya yana cikin ƙabarinsa to muna ce ubangiji Allah ya bashi darajar shahada Ubangiji kuma ya haƙurtar da dukkan ahalan shi malam Ali Babakin. Sannan farkon mai mana dobin a wannan zawiyar shi ne malam Alhaji Baushi. Labari ya same ɗazu mahaifinsu Ubangiji Allah ya ɗauransa a can kusurwan fadan Bauchi, to muna wa shi Alhaji Baushi ɗin ta'aziyya. kuma muna taziya mu dukkan zuriyan wannan baban namu ciki kuma hadda ya duko na ya duko jummai muna fata ubangiji Allah ya yafe mishi shi ma Allah ya ji kanshi mu ma Allah ya ji kanmu na'am ubangiji subhanahu wata'ala a ci gaba da karantawa daga yadda jiya muka tsaya na sifancewa sahabban ma'aiki annabi alaihi salatu wassalamu darajansu da suyasu ba daidai ba ne bi ma'ana ba ɗaya suke ba a matsayi wasu sun fi wasu sannan cikin muminan ahalar kitabi su ɗin ma kuma wasu sun fi wasu to a jumlatance daga cikin siffofin da jiya muka karanta na muminan ahalar kitabin da suka musulunta ubangiji ya faɗi muhimman ayyukan da suke yi farko dai suna tsaye a bisa ƙira yadda suka gane hasken musulunci suka gane daraja da matsayin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama to kuma haka suke kira mu ƴan uwansu wanda ba su gane ba su ma Allah sa su gane su ma su shigo addinin musulunci sannan kuma suna karanta ayoyin nan na ubangiji wanda ya aiko sayyidul wara da su alaihi salatu wassalamu wadda ake ce ma ayatul lahil qur'aniya wadda muka ce jimillan ayoyin nan a karatun zauren da muke ta kira'an nafi dan abdurrahman al-madani abu ruwaimin ko ka ce abul hasan al-madani ta bakin limamin kira'ar da ya rawaito daga ƙari nafi'u muka ce ayoyin guda dubu shida ne da aya ɗari biyu da aya goma sha hudu a wannan kira'ar wannan zauren to na ayoyi sai Allah ya shaida ya ce wannan mumin alkitabin nan suna koyan ayoyin gun ma'aiki kuma suna zama suna tilawa suna karantawa ya kuma ce ana allaili tsakan dare yanki na dare wasu bayin suna ta bacci su kuma suna kan karanta ayoyin kuma ya ƙare ya ce wahum yasjuduna kuma sukan tanafulan dare suna kai goshinsu ƙasa saboda ittiga a marzatin lahi neman Allah ya yadda da su mu ɗin ma muna roƙo Allah ya yadda da mu to a nan inda za mu ɗora yau Allah ya kuma musu shaida ya ce yu'minuna billahi suna yin imani da Allah wal yawmil akhir suna kuma ci gaba da ɗorar da imaninsu akwai wace yini wadda za a ta da kowa da kowa za a ɗauko ayyukan kowa da kowa za a bi haƙƙi da kadin kowa da kowa to sun yarda da wannan yinin sun yarda da hisabin da Allah zai yi sun gaskata wa ya'muruna bil ma'rufi ubangiji ya kuma yi musu shaida yace tunda suka musulunta nan suna ta ba da umarni a yi ayyukan kirki a yi aikin da annabi ke ce a yi su ma suka ci gaba da taya ma'aiki kira wayan hau na anil munkari kuma suna tsawatarwa ga munkarin aiki abinda shari'a ta hana abinda idan ma'aiki ya ga ana yi fusata zai yi abinda kuma shi mai yin in yayi kuma zunubi zai samu to suna tsawatarwa wa yusari'una fil khairati kuma suna rige-rige suna gaggawa suna tsere-tsere cikin aikata ayyukan alkhairori saboda ɗan adam bai san wata aikin ce ta isa littafinsa na hisabi wacce ce bata isa ba shi yasa a duk lokaci su salihan bayi yawan aiki baya ruɗinsu kuma an daɗe ana yi baya kashe musu gwiwa saboda ba duka aikin da bawa ya yi aikin yake isa zuwa ga wato karɓuwa ba to da wannan yana da matuƙar muhimmanci mu yi la'akari da cewa wai sari'una fil khairati mu ma mu zamanto nusari'u fil khairati mu zama mu ma muna rige-rige karkace shekara kaza kenan ina kaza ina kaza ina kaza ba mamaki duka wa'annan shekarun aikin bai je gunda Allah ce a kai ba ka saba ma wata ƙa'ida ko ka gurɓa da riya ko ka raka aikin da sum'atu Allah ya ce kar a rubutu kar a rubutu bayan Allah suna ƙara daɗewa suna ƙara aiki to Allah sai ya bi wa'innan su ma suna rige-rigen aikin kirki dama gun da ya kamata a yi tsere da kai kenan amma munafasa akan abin da ya shafi neman duniya ita duniya kana kwance ma ta kan biyo ka amma ban da lahira lahira neman ta ake gafarta malam wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun haka Allah ya faɗa amma duniya mutum na bacci ya tashe shi tashi ga duniya ta zo babanka ya rasu ya bar gidaje ɗari ya bar kuɗi biliyan kaza kana bacci amma a tashe ka tashi ka shiga aljanna sai ka gwada Allah kana so shi kuma sai ya zaɓa ta hannun ceton wa zai saka sai ɗauki wani aiki guda ɗaya tak wanda kana ka kai baya ma cikin aikin da kake gani Allah ce to da wannan ne na yadda a kai ka aljanna shi ba bukatan sai je aljanna ne ba sai lallai da aiki kaza ba ba ɗan da za ce je ka aljanna ce sai an gaya mun wani aiki na yi abin ne ma riga ya samu gawar ta malam wa dai tsaya wannan tambayar amma dai a takaice ko mutum ya dage da aiki kuma ya sa aikinsa ya zama cikin ikhlasi komin kyan aiki in niyyar ta ɓaci kenan kuma sai a rasa shi Allah mawadaci ne bai buƙatan wani abokin tarayya tare da shi komin kyan aiki in niyyar ta ɓaci Allah ce ba za a kawo ba ba za a rubuta ba kenan ba ba zai gani a hisabi ba wata rana sahabbai sun tafi yaƙi saboda mu gane yadda ma'aiki ya ɗora su a kan wato ikilasun niyyati shine kawai ma babban abin da mai aiki ya zama dole ya taltali ko da suka tafi yaƙin nan sai aka yi rashin sa'a su kafiran wato suna da wani komanda wani hatsabibi wani masani masani masanin yaƙi ya zamanto mudarribun bi asalibil kitali ya ƙware ya iya sanin salo in wannan salon bai yi ba a yaƙi a juya da wannan in wannan bai yi ba ya yi ta kai sahabbai da yawa aljanna wato suna shahada wani sahabi shi kuma shi ma sai ya koma cikin asalibul harbiya wadda annabi ya koya musu sai ya tuna manzo ya ce ko mutum ya fi ka ƙarfin yaƙi ya fi ka dabaran yaƙi in dai ka iya ka razana shi ya razana to za ka yi nasara a kansa sahabin sai ya tuna wannan karatun da aka yi ta tun a gida sai ya yi wa dokinsa bura dokinsa ya yi rini sai ya hari wannan mudarribin mudarribin ko sai razana shi ma sai ma dokinsa buraye kwana sai ya kama gudu tsaban ya rude shi kafirin sai ya dau hanyar da ba ta bulla kaga haduwa ya zama dole ke wai hanya ƙaryar maguji manya suka ce hanya ƙaryar maguji ko da yake gwadabe suka ce suka ce gwadabe ƙaryar maguji duk mai gudu sai ya samu gwadabe tuku in gwadabe ya ƙare gudu ba ya ƙare ya gaba hanya sai juyo da dokin sahabbai kuma suna fagen daga ana ta munna wannan kafiri zai kwan a wuta kuma da a rasar da shi ma wannan kafiran da su yi asaran wani managarcin masanin yaƙi ana ta murna sai tsaga kawai kafiri ya fito lafiyarsa kalau daga wannan kwarar akan dokinsa yadda ya shiga muminin ma sai ya fito lafiyarsa kalau sai sahabbai abin ya kulle musu kai sai suka zo inda ma'aiki ke zanne suka ce ya jakadan Allah wani munafiki ne wani ya zama munafiki wani ya zama munafiki to kalmar nifaka babban shari'a ce ma'aiki ce dai me yace ya samu dama akan jagoran wa'annan kafiran da muke komawa da su muna ta murna amma ka yi fito ko taɓa shi biyu ba sai mai ke to a ja kirawo shi aka kirawo shi aka gabatar da tuhumar aka ce kaji ya ce wallahi tallahi sun faɗi gaskiya na samu dukkan dama a kansa a iya ganin idonsu saura ne aikin da zan yi to sai ya ɓata min niyya na kuma shi kafirin ba ya ce sai ya ɓata mara niyya ba ta niyya yaya ya ce da ya tabbata saura kawai in zara takwabi ne sai ya tara miyo da majina sai tofa mun a fuska na sai na ji raina ya ɓaci da haka yanzu niyya ta ta warware yanzu dan kashe shi ne har ma da ya ɓata mun yawu da ya ɓata mun fuska da yawu kaga irin wannan ikilazi tun da yanzu niyya ta ɓaci yin aikin bai da amfani shi yasa ya bashi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة sai an samu ikhlasi a samu dinul qayyima yanzu shi wannan hujjarsa a gaban maiki kafirin ne yayi kaki ya hada yawu da majina sai fuska a fuska sai tofa a fuskan sahabin to nan da nan kuma sahabin da yake dama a nan yake aiki innamal amalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa to tunda nan niyya yanzu ta samu garwaye har ma da jin haushin to sai ga in yi aikin anan Allah ba zai karbi aikin ba ɗaya kenan aiki ta zama asara na biyu kuma Allah na iya neman ran kafirin a gusaran tashin kiyama dan ba inda Allah yake wanda ya toma maka miyau ka kashe shi kaga tsoron abu biyu tsoron kuma ce wallada da kuma tsoron Allah na iya neman rai din to shine fito lafiyar sa kalau sai an kuma haduwa ko ma'aiki da ya ji wannan kuma sai ya san to ai ma abin da ya dasa su a kai kenan sai ya ce to wannan ba munafiki bai yi munafunci ba to kaga in mai kankanin tauhidi ne gabata malam ko niyan ta yi reshe gida ɗari ne ya kake gani ya kashe to a lahira kuma ciko da ibiyo shi don rai daraja ce da ita in ba Allah ce kashe rai ba a kiyama Allah zai nemi ran ka kuma bawa ai ya samu ba yadda yake bukata ba haka a takaice dai wai sari'una fil khairatin nan kuma tare da inganta niyya mu ma mu ƙara ƙoƙari rige-rige wajen ƙara ayyukan kirki amma tare kuma da ikilasi wa ula'ika wadda Allah lissafa daga ya tuluna ayatin lahi ana allaili wa hum yasjudun zuwa kuma yu'minuna billahi wal yawmil akhir zuwa kuma wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari zuwa kuma wa yusari'una fil khairati sai Allah ya kawo ismul isharati yace ulaika wa'innan masu wannan siffofin wa'innan masu wannan nagartattun ayyukan minas salihina minas salihina sun shiga cikin ina sun shiga cikin nagartattun bayi marhaba a ramma marhaba a ramma marhaba a ramma marhaba sun shiga cikin nagartattun bayi dama a ƙwar'ani muna samun mina da ma'anan ma'a wata mu samu ma'a da ma'anan mina a nan dai a nan a nan wa'innan ɗin Allah ya musu shaida sun shiga cikin nagartacciyar al'umma ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma kun sani nabiyullahi yusuf bunu yaqub yaqub bun ishaq ishaq bun ibrahim al-khalil alaihi musallam da ni'ima ta cikamar sai ga abin da ya rage wanda yake nema shine Allah ya hada shi da al'ummar manzan Allah nan ne tamamun ni'im nan ne tamamun ni'ami ya ce rabbi kadataita ni min almulki wa allamta ni min tawilil hadith fadira samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kun ji abin da ya nema tawaffani musliman wa alhikni bi salihin in yamar wannan an samu tamamun ni'mati an samu kamalun ni'ami to Allah sai shaida ce wa innan kam min salihina sun riga sun shiga Allah ce na rina su na narka su na siffanta su sun shiga cikin tacaccun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna wa kuma shehu kuma abokin gwagwarmaya a hanyar Allah alaramma malam muntaka daga babanmu shehu malam farau bakin kura rahimahullahu karamakalla madadin zawiya ni din almajirin naka da su duka sun ce a marhabance ka Allah ubangiji ya ci kan babanmu Allah sa suna aljanna kuma tunda Allah ya kawo shi ya kamata cikin minti ɗaya na ƙara gaya muku yana cikin makaunata na na gaske na gaske akwai gwanin da ya rage mana a yankin arewacin bauchi gwani gambo azali to wannan ɗin yakan je ziyartarsa musamman kuma ya ce nima na ce ina gaida gwani kuma gwanin ya ce wannan din ya buga waya ya haɗa mu kuma gwanin ya bulbule da albarka wannan masoyi ai ba ƙarami ba ne waraka muna fata allah ƙara wa shi gwani gambo azare lafiya shi kuma shewa ran mamalan muntaka allah ya saka da alkhairi wannan ayar da muka karanta jama'ar musulmi abinda hali ke gwadawa a dai wannan gabar mun samu a guda biyu amma ba mu ce komi ba kansu mun samu yu'minuna billahi kun ga kira'a ce bilyai wa yamuruna bil ma'rufi bilyai aidan wa yanhauna 'anil munkari wa aidan bilyai to wannan kira'ar da ya'udin da kuma bitta'in duka ƙira'o'i ne wadda mutum zai ke ci gaba da gani ina bibiyan wato ƙira'atul ƙura'ani ko kuma na zaga zauren su asalin su alƙura'u sab'a da kuma ƙura'u uku ƙura'u ashara gaba ɗaya amma al'amashu da ibn wasab da hamzatul kufi da alkisa'il kufi da khalfu da hafsu su sun fi rinjayar da ƙira'an nan bilya'i yadda muka karanta a nan mun karanta wa ya muruna ne ba wa ta muruna ba wayan hauna ne ba watan hauna ba ne to wannan jagororin kira da muka lissafa sun rinjayar da cewa biliya'in shine a shahau kuma wannan ita ce ma karatun da abdullahi bin abbas ya fi yawan yi in ya shigo wannan sura ta ali imrana in ya zo nan da ya yake amfani wa ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar sai dai abinda sa muka karrara a nan yanzu ana cikin lokaci ne na zafin kai in ka yi kira'an da ba kira'an wani ya iya ba sai ya ganka tamfar ma kai ba ƙur'ani ma kake karanta hakan zo wajen faɗaɗawa ya kamata a faɗaɗa kowa ya martabanta inda kowa ya ɗauko abin da ya karanta wannan karatun kuma da cewa ya amuruna da cewa yan hauna da cewa ta'amuruna da cewa watan hauna duka kira'o'i ne wadda suka shiga bakin ƙura'un nan guda bakwai ƙura'u bakwai sun karanta biliya'i sun karanta bitta'i ba wajen ta da ƙura ba ne kuma ƙira'a ce mutawatira bilya'i ƙira'a ce saba'iyya mutawatira bitta'ima ƙira'a ce saba'iyya mutawatira kenan sai ka ce bilya'i wa ta'in sai ka ce ƙira'a ce saba'iyya tani wa muta rawe tani saba'iyya tani wa muta waritani babu wani bambanci duk wadda mutum ya karanta yana da muwafakan su su ƙurra'u in kaɗo littafin al'ikina juzu'i mujalladi na biyu kenan shafi na 622 za ka ga muwafakan ƙira'o'in nan duka ko waya muruna wayan hauna ko wata muruna watan hauna duka kira'a ce saba'iyai sannan mutawatirai kuma ko ka ɗauki littafin taqribun nashri shafi na ɗari ɗaya da ɗaya daidai za ga muwafaƙan wannan kira'a bilya'i wa bitta'i don haka a daidai wannan gabar alhamdulillah rabbil alamina mun samu gun tsayawa wa ula'ika minas salihina Allah ubangiji ya tabbatar da salahanmu ya samu a cikin salihan bayi mintocin da muke da shi yanzu mintoti ne da za mu yi taltalin yin abu biyu a cikinsu abu na farko zailin abin da je muka ce za mu karasa na maganar suwaye ne ahalus sunna suwaye wani ne zai yadda yadda kai yau ka zama ahalus sunna in ya ganka a barandarsa ka je sallah a ko ya kore ka tunda ka ƙi ka zo wanda littafi dai shine littafin shar itiqadi ahalus sunna wal jama'a shi yadda aka buga shi wannan kamar wannan hajjamin guda biyu ne da awwal da sani to a cikin wannan ɗin shi ne yanzu kuma za mu samu abin da za mu ƙara isarwa wa al'umma da dai ma'aunin cewa ba yanzu ne ake auna mutum a ce an yadda ahalus sunna ne masallacin su ahalus sunna ne a wannan ahalul bid'i ne a'a wannan kawai zafin kai ne zancen nan ta bawo shi wai karamin sani kokumi to ya kuma rashin sanin gaba ɗaya in dai karamin sani ma ya zama kokumi yaya kuma ba a sani ba gaba ɗaya kuma a ce sai an sani wadda haka wannan littafi da yake hannuna wadda kuke kallo shine mujalladi na farko kamar da muka faɗa akwai mujalladi kamar wannan kenan a wannan a wannan mujalladin ɗaya mu duba shafi na 141 mujalladin farko na shar itiqadi ahli sunna wal jama'a kuma abinda muka muka faɗa nan mun ce shi mai littafin hijira ya kai shekara ɗari hudu da goma sha takwas ya bar duniya ɗari hudu da goma sha takwas mai wannan littafi ya bar duniya yanzu hijira nawa ne shekaran hijira bana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku to idan muka fitar da ɗari hudu da goma sha takwas a cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku nawa ya saura babu wani mathematical ne a nan a cikin 1443 in aka ebe 418 sauran to aina akwai tankiya goma nan ga sallama ba ita a dawa da akwai goma tsakke akwai ta dubu wai ga ta goma ta kullo to tsaya ba masu dubu ɗaya da ashirin da biyar su ɗaga hannu masu dubu ɗaya da talatin da biyar su ɗaga hannu a malam ko kowanne fa suna da adadi a rama na ce adadin ya kamo amma ba hijira yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ne da arba'in da uku muka ce mai littafin nan kuma allamatin lalka'ihi ya bar duniya hijira shekara 418 muka ce sanda muka kwashe 418 a cikin hijira 443 nawa ya ragowa saura 1,025 to da Allah sai mu yadda masu da 35 ku yi haƙuri in an sha ruwa da ku gane da 25 ɗin ne insha Allah. to abin da muke faɗa ba yanzu wannan littafin kenan ko da a ce ma ranan da shi malamin ya gama talifin littafin ne ma a ce ya rasu kun san ba haka ba ne ko to amma mu kaddara mu ce yana gama talifin sai ya rasu to yanzu bana tsufan littafin daɗewar littafin na zaga duniya shekara dubu ɗaya da shekara ishirin da biyar wannan littafin an fahimci lissafin ko da a ce na gama rubuta littafin sai rasu to wannan littafin yanzu tsufansa daɗewansa a duniya ya je hannun balarabe ya je hannun ba'ajame ya je hannun almajiri ya je hannun babban malami shekarar littafin na zaga duniya shekara dubu ɗaya da shekara ishirin da biyar kaga a zawiyar na in ba an yi da gaske ba babu sa'an littafin Allah in ba an yi da gaske ai da yake akwai manya anan ba ka sani ba ko wani ya ya shekaru dubun anan ba a sani ba a karmakan lawo to alhamdulillah wannan littafi a mujalladin farko shafi na ɗari da arba'in da ɗaya afuwan an su da Allah a wannan littafi mujalladin farko shafi na ɗari da arba'in da ɗaya ga abinda wani ya wakilce mu ya tambayi wani gudugu wani wato ingantacce managarci cikakken malami daga malaman duniya sai tambayan mu kuma yanzu amsan za mu ɗauka sai mu karanta ya zama mun ci gajiyan wancan tambayan wadda aka yi ta ba mana amma wa aka yi wa tambaya kusan na cikin tsarinmu mu faɗa mu duniya ƙarƙon shi malamin tukun haka ne ba domin kuma kai ma ka san ƙarƙon magana da muka ɗauka wadda aka ma tambayan nan in ka ɗauki littafin ɗabaƙatun sufiya daga tarjama na 206 zuwa 211 za ka gan shi mai littafin shine al'imamu sulami wanda hijira shekara 412 ya bar duniya in baka da wannan ɗauki hilyatul auliya'i wada baƙatul asfiya'i ta alhafiz abu nu'aymin al-asfahani shi kuma hijira ya kai shekara 400 da talatin daidai abu na'im ya bar duniya Allah ya ji kansa ka duba mujalladi na goma na hiyatul auliya'i shafi na 189 zuwa 212 wannan malamin ya tarjama maka kaga littafi biyu kenan na uku al-muntazim littafin da abul farji bunul jauzi ya rubuta ibn jauzi hijira 597 aka bi nashi ya kawo a mujalladi na biyar shafi na 162 littafi nawa uku ko ka ɗauki littafin wafayatul a'ayan wa abana'u abana'iz zaman mai littafin shine al'allama ahmad bin muhammad bin khallikana an ba saninsa da alƙadi ibn khallikana ibn khallikana hijira shekara 681 aka busna shi yayi tarjama malamin nan da za mu karɓi magana gunsa a mujalladi na biyu shafi 429 littafi nawa hudu in baka da wannan ɗauki siyaru a alamin nubala'i tawa tafizu zahabi zahabi hijira 748 ya bar duniya shekara 20 tsakanin wafatin abokin munazararsa ibn taymiya ibn taymiya hijira 728 ya rasu zahabi fa 748 kan baina huma kenan 20 sana shekara 20 to zahabi ya kawo a cikin siyarunsa mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin in mutum bai da wa'annan duka ka ɗauki littafin ɗabaƙatul auliya'i daga tarjama ta 222 ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa zuwa 226 tarjaman wannan malamin da za mu tambaya ne akan yaya za a yi ni in san ahalus sunna ne ni in baka da wannan ɗauki ɗabaƙatul mufassirin na al'allamatu shamsuddini dawudi dawudi hijira ya kai 945 aka fi nashi ya ka a mujalladi na goma na ɗabaƙatul mufassirin shafi na 210 yana maka tarjaman wane ne wanda za mu tambayan nan in duk baka da wannan ɗauki na ta'ijul afkari mujalladin farko shafi na 109 ka yi ta zuwa kana karantawa har zuwa 114 an samu littattafa nawa duka an yi tarjaman jahilai ne ko malamai ne to wannan malamin shine sahal bunu abdullahi mai alkunya da abu muhammad a tasturi hijira shi kuma ɗari biyu da saba'in da uku wasu suka ce ya bar duniya wasu sun ce a ɗari biyu da tamanin da bakwai kun ga akwai saɓani shekara goma ko dai 273 ko 283 ya bar duniya shiwa ne wanda aka matambayan to kar ku gaji dai hijira yanzu shekara 1443 da Allah ku cire mana hijiran wafatin shi wannan sahalu dan abdullahi abu muhammadu ne tasturi ka cire shekara 283 a cikin hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku an ban nawa an samu dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin to malamin nan wanda yanzu zai gaya mana ya meye ma'aunin gane a sunna shigansa kabari daɗewansa a kabari shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin to malam ko 160 ɗin ka ɗaga kai cikiyan garin nan mu dai ta anguwan nan bai ma wannan shekarun ba mu sani ban an faɗaɗa ta cikin gari aka raba gallau shekara ɗarin ma in ji mazan zanyi da ya ce babu to balle shekaransa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin shigansa ƙabar kaga ya zama sabiki ke ya zama cikin salafu ke to ga abinda karatun zai zo cemar aka yi mata ya alamun rajulu annahu ala sunna wal jama'a tambayar kenan da aka wakilce mu aka yi sama da shekara dubu ai wafatin sama an ce shekara dubu da ɗari ɗaya da sittin to kuma na raye na karantarwa wani bawan Allah kamar ya san da mu zo a cikin wannan turka-turka ta zafin kai haka kawai mutum bai fi ka zuwa makaranta ba bai ma kai kawa amma ya maka hisabi kai kai arne ne kawai kuma shi aljanna ne wala haula wala quwwata illa malam ko a jam'iyya kake kore mutane mutane malam koran kake ba me ake nema jami'a ne amma in kai sallaman mutane ake kamalan kai sallama ka ake amma a ce kai ba ka annabi ake ya sallama wa mutane annabi ya samo mutane sa su a musulunci duk kai kuma kana korewa kuma a kai ka aljanna wadda haka tambayan kenan mata da yaushe ne ya alamun rajulu mutum zai iya sani annahu cewa shi din nan a aƙidansa ala sunna wal jama'a yana nan akan gwadabi a tafarkin ahalu sunna wal jama'a ya dai ya gani abinda wannan malami ya faɗa ya yi idimarin bayan zamowa mutum musulmi wato bi an shahida an ƙala bi an shahida bi an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallama bayan wannan mutum ya shaida wannan ba an samu islam ba ba an samu islam to ga abin da mutum musulmi zai auna ya san shi ahlul bid'i ne ko ahlus sunnati na daya la yatrukul jama'ata kada ya ware kada ya balle jama'a sun yi da cucu annabi ya ce alaikum bisawadil a'azami mutum kawai ya balle ya zama shazi ya zama da shi da 'yan mamunsa su goma sha tara kaca duk ƙwariyan garin duk ƙwariyan lokal gamman ɗin ran da aka cika sosai ne a samu mutum arba'in kuma dukkan garin masallata ne amma na kallon su arna to wanda bai yi wannan ɓallewan ba ya zama alaikum bin sawadil a azami la tashtami ummati ala dalala mutum ya rike wannan to ya tsira ba kiransa alubidai nawa daya na biyu wa Allah ya subba a sahaban nabi a samu da satensa hantsinsa zawalinsa la'asadinsa marecensa magariba isha'insa shafa'insa wuturinsa asubansa halshensa baya bata baya zaga wa annabi almajiransa su ne sahabbai ko sahabin nan namiji ko sahabin nan mace kamewan mutum bayi wannan ya tabbata ba ahalu bid'i bane nawa biyu na uku wala ya kharuja ko wala ya kharuju ala hadhihi al-umma bisayfi sannan bai ɗauko makami ya zama ɗan ta'adda yana kashe wa annabi al'ummansa da sunan an ƙibin aƙidar da yake kai in mutum ya ɗauki makami yana kashe mutane saboda an ƙi a shigo zafin kansa ya zama jimmin jumlatul khawariji shi khariji ne ba a magana ahlus sunna kwata-kwata kun ga an samu abu nawa uku na hudu wala ya zibu ko wala yuka zibu bil kadari kuma baya karyata Allah ya kaddara yin kaza iko ya biyo baya alƙudura wal irada su ne suke tasarrufin juya kaunu a halaran ubangiji to kun sa a cikin aƙiru da makaranta nan yadda yadda haruriya ta kagazu kun ga akwai wanda suka yi nafayin alƙadar wal qada kun tuna ko to abinda zai tabbatar da mutum na kan matafiyan ahalus suna wal jama'a ya zamanto bai ƙaryata ƙaddarorin da Allah ya ƙaddara don su wancan sun ce in ka ga mutum ya yi kyau ƙoƙarinsa in ka ga mutum ya lalace ya kafirce haka ya ga dama in ka ga mutum ya yi lafiya gagau gagau shi ne ta ya kula in ka ga mutum ya yi jinya ya fiye shi ne malam yanzu ko ba salimul akali kurun zai karbi wannan ka kwace aikin da a fadan Allah ake yi kawai kamar jikin katte ka ce hadisai su suke wannan da haka mutum ya zama bai hada hanya da masu ƙaryata ƙaddaran ubangiji nawa kenan wala ya shukku fil imani mutum ya zama bayi shakka akwai wani abu sunansa hasken imani ya ƙazifuhu Allahu fi kalbi man ya sha'u kun sa a wancan aƙidar da makaranta ran nan akwai wanda suka ce ba su ba su san meye ma ake ce ma imani ba da kan kiyama ta yi duk halittu suna da uzuri a gaban Allah to ka kafin mutum ya ankara kawai an kama shi da duka gafatta ba ko da yake can ba su duka duka na malalata ne kuma ba su bugu amma sukan yi kirba da maka da tafka shi sa ba dan adam da yake samun tambaya ma mene kuke duka na a'a ai duka ce kake samun sukunin ka tambaya menene kuma ba dan da ake da kirba ya kama ya gudu ai gudun ma zarafi ne ga fatimala saboda haka kenan kun ga wala wala shukku fil imani mun samu nawa biyar wala yumari fiddini kuma mutum ya zama ba aikinsa kawai musu musu a cikin addini musu malam wane bai iya ɗan ɗariƙa kaza jahilai mu a malam ai ko ga aka yi na in ce koya kai wani ne fai rubuta ba littafin tukuna ka koya san maka bai amma ka ce ba gwani to zama mutum baya shakku baya wato jidalu baya kace nace wajen ɓata matafiyan musulmi heta shi ɗaya to rashin yin wannan mutum na cikin ahlus sunna wal jama'a nawa shida ko wala yatruku salata khalfa man yamutu min ahli alqiblati bizambi to mutum baya gudun gawa ta mace ko gawa ta mata an ce wane ya mutu akwai janaza bai kakalo to ai iya shan taba har ya mutu yana caca ni baran je ba kai kai shi ne zuwanka ne tsiransa roƙa ba zai ba Allahumma innahu abduka roƙa ne ba amma in ka ga ana gaya mutum janaza yana kauce ma kuma gawan musulmi ne amma bizambi bizambi wai shi mutumin kan ya rasu wannan din wai ya ga yana aikata laifi to ai ma dan laifin ne ma za ka ce zuwa sallaci shi a nema masa gafara da ba laifi ko me zai kawo ma da da haka kenan mutumin da yake guje gawa na ƙago mata laifi bai sani ba hala sakan zuwa mutuwa bawan ya tuba addu'an da ka je karo kan ma sai ta dawo kanka ashe ma makanka kai shi tuna riga an bashi permission ɗinsa abin da ake ce madadin intiri ya wuce na yanzu ko wanda bai zuwa sallan gawa ka san laifin gawa kullum la ilaha illa laifin gawan ke laifin sake haka mu ba mu sallan yan la'ila to he yan wada ka sallata dan uwana saboda haka muna so mu ce muna so mu ce ahlus sunna baya kin halattar sallan gawa musulma don me don wani laifi da mutum ya yi wannan to ya shiga cikin halubi dai na nawa wala ya turukul masa alal kuffaini in hali ya yi idonsa ya gwada mar hofi na da kuɗi har ya saya in da ya sa hufin nan a jikinsa ba a da tsohorin to ko alolan gaba ta warware ya zo zai kuma yin alola yana da daman da ba sai ya kwaɗa ƙafan ba zai yi shafa kuma saman hufin ake shafa banda ƙasan don a gaya maka addini sa ka ake yi ba hankali ba inda hankali ne ai ƙasan ne ake tattakawa ya ka ce nan ya kamata a shafe kar a yi sallah ko an taka shi Allah ce annabi gaya musu saman da a shafe duk abin da ke ƙasan na karba hop hopi yanzu an ce saf safan nan wasu masu takura nas su sa shi ya amayar da makomin da suke so sun sa nasosin nan na hubbi sun murkuda su a saudiya sun cakuda su an ce duk hukumcin da yake jikin hoppo da ya shiga jikin jaurabu da ya shiga jikin sof yanzu sai yan zafin kai ma an mun waya kwanakin baya suka ce ko ba shuɗin kama ya raka ce a malak kai ka je saudiya ne masu mutu ai kai a zaune kai shi ta karatu masu mutu shi yasa wani ilimin ya mawuya a ran ma kaji kani na ce wai a ya ji abin ya markaru to malam in dai ba a tuke ba ana ba da kunnuwa ma shaidanu jahilai gauga'u agabiyawu ai musulunci sun so da masa hana yi hanawa ba fa sallah takalmi ba in kai alwala in ka zo kafanka na saba takalmi ba za ka ce bai ka shafa kan takalmi kai ka san inda mutum ya san kiman sallansa ya san kalacensa mafi girma a lahira sallanci ka ce kare tuɗa takalminsa safansa kare sha wahalar mayarwa wai shafa kan malam ba zai fi ka amma idan dama 'yan sallah uzuri ne wurjanjan kenan ya ce ai shi kenan ai dokta ne ya faɗa Allahu akbar shata ya gama doktotin mafi iri-iri ya ce wani ya yi doktan babu nutsuwa ya feɗe mutum bai haɗa shi ba ko da aka zo ya gudu ya canza wani to a gurguje wala ya turkul jama'ata khalfa kulli walin jarin aw adli sannan mutum kuma baya fitar da kansa daga karban umarni daga jagoran musulmi bisa muryar musulunci karkashin shi jagoran ko jagoran nan kullun adalci yake ko kuma wata ran yana kaucewa yi zalunci in dai jagoran na jama'ar musulmin ne to wai nade zaman to baya mashi tawaye baya kama gaban kansa shi ɗaya ya bar jagoran musulmi da shi a'a yana bi to ya zama ahalusun na ƙarshe daga cikin abubuwan kenan guda goma daidai bayan kalmar shahada ga abu tara ana mun ji su to wannan shi ne abinda sahal ɗan abdullahi tasturi ya amsa kuma mun ji shigansa kabari ba na shekara 1160 littafin kuma shekara 1025 na zaga duniya wala lokacin duk wannan kungiyar da ake maganar zafin kai akan ta babu ta tushen babu ta reshen masana'antar ma ba a mahaife su ba gafartan malam faraka don Allah mu yi wa addini aiki duk inda aka zauna a hada musulmi da littattafan da addini ya zo shi sa duk zama ma'anan sai mu ce maka ga wuri ga waina ga wuri kuma da cin wainan zai yi don ɗaya babu kasau in ga waina ba wuri in ga wuri ga waina ba wuri sai mu ce littafi kaza mai littafin wane kaza shekarar hijiransa kaza ya ce kaza shafi na kaza ba an gama ba? don Allah da wannan gabar ita ce za mu tsaya gobe azumi na tara in muna raye da mu karanta littafi ɗaya mu ji cewa ma tun tun tun tun tun tun tun tuni sufanci aka fara sani duk yan kwalliya da yan tsalle-tsallen nan su ne ma ƙirƙirarru yan ma'aiwa a makalla su ne baki to amma daga shi kuma mun rufe wannan ɓangaren saboda za mu tashi kuma ran sha ɗaya za mu tashi a kan maganan ba wa iyayen manzan Allah kariya akwai wani ja wanda ya yi lo kuma ya shiga lungu to ya saki baki kan sai di abdullahi sai da amina to tun da ja ɗin ma lo ya yi ba haye ko malam ja ko haye ma ya kai da shi ja ya yi haye ya kai da shi to shi wancan jaɗin malo ne to daga sha ɗaya ga azumi kuma jirginmu zai sauka difa'i ma'o'innan da tije ɗin shi ma kuma bil hujjajil qati'ati wa bil adillatil mutawatir yanzu muna roƙon aran mamalan muntaka zai rufe mana da addu'a don mu samu falalan mahaddacin qur'ani an karama kalla bismillah a a ya haura kai kai malam ya hau nan ga abin magana akan maka Allah da sunan don Allah don manzon Allah don darajar Qur'ani don Allah don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi
jama'a sallu ala nabiyil karim ana Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara nisan kwana Allah ya ƙara masa nisan kwana Allah ya taimake shi akan wannan irin gudumawa da yake bayarwa wannan addini Allah ya saka da alkhairi Allahumma ya rabbi ya Allah ya qadiru ya hannanu ya mannanu ya mudi ya mujibu ya akramal akramin ya huwa ya man la malaika min ijabati da'i kasratu dhunubihi wa la su'a khalaqihi ya man qulta ud'uni astajib lakum ad'uka bi wajhikal karim wa nabiyyikal azim ممتثلا امرك وموقنا باجابتك ان تكفينا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدين والدنيا والاخره يا من بيده ملكوت كل شيء يا من امره اذا اراد شانا يقول له كن فيكون وان تسخر لنا جميع خلقك وترزقنا امر التزئين في طاعتك من غير ضعف والعلم والعمل به والمال المبارك فيه والبنين الصالحين وكمال المعرفه على الايمان وهون الموت وحسن الخاتمه ولقاك وأنت عنا راض وأنت حفظنا من سيء الأمراض ومجمها وأنت رزقنا في بلدنا هذا رزقا واسعا حلالا طيبا عاجلا مباركا فيه وأن تحارب من آدانا أو رمانا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تحارب من آدانا أو رمانا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأن تحارب من آدانا أو رمانا بسوء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك بما أمرت أن تزال وتقبلت بالإجابة أن تعجلها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب